أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة أيها المسلمين من أقارب وجاء الله سبحانه وتعالى من قوانكم cikin ikonsa da kaddara wasa ya sake hada mu a da wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na tsakanin sallar magharib da sallar isha a wannan yammaci na ranar lahadi a yau muna 25 ga watan zulqa'ida hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina tana 1445 wanda ya daidai da biyu ga watan shida na shekara 2024 da miladiya insha Allah ci gaba da karatunmu a wannan littafi mai albarka littafin risala risala ta abi zai da milki rawani Allah ya kara masa yarda alhamdulillah ya hadikun ba su mubarak littafin fikihu na mazhabar imam malik allah kara masa yarda har yanzu dai muna cikin babi da yake bayani game da aikin haji da umara wancan sati mun tsaya akan bayanin aikin haji a yau za mu tashi akan bayanin umara kuma wannan shi ne darasi na 41 a cikin wannan littafin sha Allah ina fata kwaya diba kwaya ga gurin ko? ba da shafi kuma shafi na wani ya kai nawa fashi sosan kyansu lini na ƙarshe fashi sosan kyansu lini na ƙarshe ba to mala ya ce wal'umratu ya fa'al fiha kama zakarna awalan ila tamamin sa'ayi bai na safa wal marwa ma'ana ita umra zai aikata ta shi ne ce wal'umratu ya fa'al fiha mutum zai aikata a cikinta kama zakarna awalan kamar da muka farɗa a can farko ila tamamin sayi baina safa wal marwa har zuwa cikon safa sa'ayi shine me sa'ayi shine tsakanin safa da marwa ma'ana tafiya tsakanin safa daga safa a je marwa daga marwa a kawo safa shine ake cewa sa'ayi barakallahu ma'ana daga safa a je marwa daga marwa a dawo safa a tsaya a yi addu'a a sake komawa haka nan kuma idan an zo wani ɗan tsakanin akwai wani ɗan tsakani da shi ma ake yin sassarfa shi ma kamar yadda ake a can wajen dawafi to wannan shi ake ce ma sa'ayi kenan kaga wanda yake nuna mana rukunnan umra shi ma guda uku ihrami da wafi da sa'ayi saboda haka kenan da in kana tana can darasin farko mun bayani lokacin da mutum ya zo aikin haji saboda haka da ya fara daga dawafin qudumi saboda haka ya gama yayi sallah raka'a biyu sai je yi safa da marwa ya je yi sa'i aka ce to daga nan umra ta kare ya danganci wani irin aikin haji mutum ya zaba ya zabi ifradi ne to in ifradi ne mutum ya zaba to shi ba warwarewa sai mutum ya zamna a cikin haraminsa kullum wannan alhurma ta harami ta harami tana nan amma in tamattu'i ne mutum ya zaba to shikenan da ka gama wannan sa'ayi sai mutum ya warware ka haramunsa sai ya limke sai ya aje sai ya zama dan gari yanzu kuma suka dinga sa kayan ka na gida sai a shiga ziyarce ziyarce da harkalla a cikin gari in ba mutum kasuwanci ya je yana da kayan kasuwanci shi duk shari'a ta ba shi dama zai iya yi saboda ina fata kenan ya zaɓi tamattu'i amma shi sai ya yi hadaya sabanin in ifradi mutum ya yi shi ifradi shi ne mutum ya yi niyyar aikin hajji shi ɗaya kirani shi ko mutum ya yi niyyar aikin hajji da umara ya goya umara a sama ifradi shi ne kuma mutum ya yi aikin umara da aikin hajji mana niyyar umara mutum yake zuwa in ya yi umara sai warware sai shiga harkokinsa daga ba kuma ranar takwas shi ne muka ce ranar tarwiyya mun yi bayani kenan a ran nan kuma sai a yi niyya sai a fita a tafi mina a je a kwana a can daga can kuma ranar tara washe gari kuma sai a tafi arfa to a wannan dan tsakanin mutum yana da dama sai ya harkokinsa kenan bambancin wancan da wannan to saboda haka shine yace kenan kamar da muka faɗa shine yace kama zakar na kamar da muka ambata awwalan a farko ila tamami sa'i baina safa wal marwa har ya zuwa tsakanin safa da marwa summa ya haluku ra'asahu wa qad tammat umratu da mutun ya gama sa'ayi safa da marwa yanzu mi za'i sai mutun ya zo ya aski sai aske kansa wa qad tammat umratu to umratu ta ta cika to amma ai kaga aikin hajji zakai a nan gaba yanzu idan mutum ya aske kansa to yanzu kafin gama aikin hajji yanzu gashi ne kai har ya fito a sake askewa kaga ba zai kai ba to saboda haka a nan mutum ba aski zai ba idan ya gama umara sai sai sai mana sai a rage maka gashi yanzu sauran gashin sai in aikin hajji ya gama yanzu kuma sai a maka aski sai a maka kwalkwabo ton sai a aske ka ina ba ta ba an bayyana to amma dama idan da mutum ko umara ce zo ana misali kamar yanzu cikin ramadan ko wani lokaci mutum sai je ko umara ce zaka yi to yanzu idan mutum ya gama umara to aiki ya yi aski shi ya fi sai sai shi ne a nan malar sai ce walhilaku afdalu fil hajji wal umara min min taksir aski kwalkwabo ba na shi ne mutum ya yi ton shi ya fi falala shi ya fi lada fil hajji a wajen aikin hajji wal umarati ko kuma mutum aikin umara ne amma idan mutum ya hada biyu ne zai yi a lokaci guda to idan ya yi umara kamar mutum mai tamattuki to in ya yi umara ba aski zai yi a nan ba a asisaye shi ya fi mana mai sese shi ne a rage gashin ba za a shi aske duka ba kwaskwas to shi ke mai yau matajen zamani kenan sai mutum ya yi kwaskwas ya rage gashin yanzu an gama aikin haji yanzu kuma sai ya nemo wanzan sai a aske ta amma da da umara ce mutum zai yi ta kadai to saboda haka aske shi ya fi wata kasiru yujizu amma saisaye yayi da mutum zai yi saisaye umar haka zo da kai umaran kuma sai kai saisaye yayi amma da kai aski kwalkwabo ya bulada ina ba da fahimta shine to wadda kasiru yujizu saisayen ma yayi amma aski shi yafi wani yukassir min jami'i sha'arihi ya ne za a yi saboda haka mutum sai siye dukkan kan ne mana ba wani rabi zaka yi ba a duka shine wanda da ya fada ya ce kamar kwaskwas kenan shine za a yi mana za a rage gashi ne duka gaba da ba wani bangare ne za a taba ba a bar wani bangare ba a'a shi ne ce wata kasiru ya jiziyu wal ya kusur min jami'i sha'arihi mutum ya sai sai tikkanka wasu natal mar'ati a ta kasiru amma abin da yake sunna a wajen mace saboda haka su sai sai suke to mace ta gama aikin hajjinta da umra to ita kwalkwafo za ta yi a sai ta yi sai sai da aikin hajjin da umar duka baki daya ita mace sai sai take mace bata yin kwalkwabo namiji ne ke yin kwalkwabo mana kolo kenan amma mace bata kolo in mace ta yi kolo yanzu kuma ta siffantu da maza saboda haka kuma bai halatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya la'anci mata masu kamanceceniya da maza ko kuma maza masu kamanceceniya da mata kenan na abin da yake sunna a wajen mata idan kin gama umara shine zaki sese haka ba kuma idan ta gama aikin haji shi ma sese zata yi to seseyen namiji da na mace duk ɗaya ne a aika ga namiji da aka duka kan zai sase to ita ma mace dukkan kan zata sese a ba haka zata yi ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko inda imamu da Abu Dawud ya fitar da hadisi yake cewa laysa alal nisa'i halqun innama alal nisa'i taqsiru saboda haka mata ba sa yin kolo kwalkwabo sai dai su yi sai ya sai mata yake shine mace sai ta sunce kan a sunce kan duka gaba daya a caje shi a caje shi a miƙar da shi sama da an miƙar da shi sama shine sai a auna daidan ammula nan shi ne ake ce ma'amula gabar ya tsanyar nan shi ne ake ce ma'amula nan ke na'amula guda daya to daidan nan za ta auna kawai sai a daidaita sai ta a girce sama shi kenan ta yi saisayenta ira ba za mu gani to haka za ta yi a aikin haji haka za ta yi a umara wala ba'sa an yaqtula al-muhrimu al-fa'arata wal-hayyata wal-aqraba to saboda haka yanzu kenan an gama bayani da an yi sa'ayi tsakanin safa da marwa so saboda haka mutun ya gama eh umara saboda haka ko sai mutun yayi aski ko yayi sese a lokacin aikin haji ne to yayi sese amma in ba lokacin aikin haji ne ba sai aske kan shine sai kolo to yanzu an ga wannan magayani yanzu kuma akwai abubuwan da aka hana mai aikin haji wanda ya harama ya aikata to yanzu shi kuma zai mana bayanin abubuwan da ba laifi shi kuma mai harami yana iya shi ne ya ce wala ba a sa'an ya kutular muhrimu alfa'arata walhayyata wal'akaraba wa shibiha walkalbul aqul babu laifi mai harami zai iya kashe bera ko macijiya shi ne albara bera walhayyata ko macijiya kuna cikin ɗakin musai ga macijiya ta zo to sai kashe ba ka ce a ina da harami an hana ni waɗannan abuwa to nan shari'a ta ba da dama wal'akarba ko kuma kunama da in ka gani zaka iya kashe ha wa shibiha da makamantansu wal kalbal aquru kai har kare mana mahaukacin kare kare mai cizo ya biyo ku zai ciza sai ku mishi tare da duk ku bige to saboda haka nan ba ku yi laifi ba bai taba muku aikin hajjin ku ba wa ma ya'du min az-zi'abi haka kuma abin da yake tumbe daga cikin ma'ana zi'ab namun daji masu farauta irin ko su zaki ko su kura ko su karkeci kuna cikin harami sai ɗaya ka muku hari to ba ku a muna cikin harami bari mu bar shi a in ku bari kuma sai lahanta ku to saboda haka sai ku bige ku kashe shi ma duk shari'a ta bada dama shine minaz zi'abi ma'ana dabbobi daji masu farawa mutane wasu ba'i da zakoki zi'ab su ne kuraye da su karkeci wa nawiha da makamantansu duk waɗannan shari'a ta ba da dama idan mutum waɗannan abuwa suka tunkaro ka to ba laifi ka bigi wa yaqtulu min ad-dayri ma yuttaqa azahu min al-girbani wal ahdiyati faqat haka kuma shari'a ta baka dama mutum yana da harami zai iya kashe daga cikin tsuntsaye ma yuttaka azahu abinda ake jin tsoron cutarwarsu yanzu aka ga ko wani shago wani shi zai warce mutum ma irin ɗan ƙananan yaran na maɗaukewa yake gaba ɗaya yana nan akwai wanda dabba ma irin yare yana ta irin dabbobin nan ma sai ɗoka kuma mugun in yayi sama sako abin yake sai ya fashe ya mutu kuma shi ya ci to sabar haka irin kuna yin harami sai ko ga irin waɗannan to ba laifi kuna iya kashewa shi ne addai yi kutalu min addai ne ma yi tuka a zahu daga ci tsuntsaye damar su an hara haramun ne ce irin masu kambelin nan mana duk tsuntsun da yake da faratina wanda kuma yana farauta da su irin su shahu irin su meke da sauransu su hankaka duk sai aka shi mina yawwa gashi ma magana ta ka ta zo kamar ka san gurin shine yace ma yutqa azahu min algirbani na daga irin su hankaka shine algirbani wal ahadiyati da irin su shahu fakat duka waɗannan ba laifi shari'a ta ba ku dama za su sai ku kashe su saboda in ba ku sai su tutar da ku ko kuma su zo su dauke muku wani abu wa yashtanibu fi hajjihi wa umratihi nisaa to sai dai fa a wajen aikin hajji da umra ga baki daya lokacin da mutum ya je aikin hajji da umra to mutum sai nisanci mata ka je aikin hajji da iyalinka to ko da kun sabka a guri masauki guda to ba kai ba ita saboda haka waɗiba haka kuma wanda mutumin da ya harami ba shi ba sa turare wa makhidar siyabi haka kuma wanda ya harami bai sanya duk wani tufafi wanda aka dinka ba za ka sa wando ba har silfi ma wannan ne duk abin da aka hau keke aka dinka shi to ba za ka sa ba kawai abin da mutum ake so waɗannan harabi guda biyu shi ya sanya mutum ya koyi ɗaura shi kafin mutum ya shi in baka iya ɗaura ba kana tafiya sai sun ci inda dama ba sabo ba ka saba ba amma akwai wasu al'umma wanda su kuma sun riga sun saba da sa su al'ada sai na cin al'ada su ma namiji shi yake daura zani kama eh yawa kama yan bangladesh da kuma yana ji wajen indonesia ma ko yana ji su ma da kuma kusan pakistani ma yana tsammani suna sai eh eh da kusa wani bangare su al'ada ce da irin su india eh kaga su da na maza al'ada su dai masa zani to su saboda haka in aka je harami bai ba su wahala amma kaga mu nan da bamu saba ba mutum ya saka kana tafiya baza baza ko kuma ka sa shi ma sai daure ka ka ji duk an daure ka har zama ka ga gara tafiya saboda baka iya saba ko kuma kuma mutum ya daura ma ka riga ka saba zama da wando kawai ka zo sai ka baje ka sai ga mutum an yi walle sai ka ji an ce malam gyara zaman ka to saboda haka akwai daurin da ake masa wanda in aka yi wannan daurin bai kuncewa ɗayan da aka tafi sa'annan kuma bai da baibaye ka duk inda ka buga sai ka buɗe fa'inka ko tsallaka abu ma sai ka tsallaka bai kada ka amma wanda bai iya bane ba da ka kulla ka mishi kullan zani a ba ba wake da kayan da umma ka ji a daure ka ji an daddabe ka to saboda haka a wadda ake haji waɗannan abubuwa mahaifan nan guda biyu su ake yi kenan in sun yi dauɗa kenan kaga irin musan samu ne ma mutum sai ya samu guda biyu kashi biyu waɗannan in sun yi dauɗa kuma sai a wanke a sa wani kenan ha a gama aikin haji da su to saboda haka in aike an harami ba a sa turare ba a sa kaya ɗinkaku wasaida haka kuma idan mutum yana harami ya yi harami baya farauta shari'a ta hana ko kana kuna cikin tafiya kawai sai kowa barewa ta zo kusa da ku da kwallon kallo ko kuma kaga zamo ko kurege saboda haka kallon kallo ne ba kai ba su ko da kana zaune suka zo mai kusa da kai ba za ka taba ba da ka taba to sai ka yi hadaya sai ka ba da fansa idan mutum ya bige barewa to yin saboda haka sai ne ga akuya daidai ita sai a mashi hukunci haka daidai abinda ka bige daidai abinda za a yi maka hukuncinsa wa katalar dawabi haka kuma ba a kashe wasu dabbobi na daji ko musu koda kagan suna wa ilka ittafafi haka kuma ba a jefar da kazanta mana kwarkwata ba a kashe ta ka je aikin haji da kwarkwatarka saboda haka ba a kashe ta kuma ba a doganta a jefar duk yana daga cikin abubuwan da aka hana sai in larura ta kama in larura ta kama to wannan larura sai shari'a ta halatta maka yin abun amma kuma sai ka haifansa kamar yadda hadisi ya tabbata wani sahabi ya zo kwarkwata akan shi tana ta suba ma'ana shi ne aka ce yawa manzala sallallahu alaihi wasallam ai wani ciwo ya kai mishi ciwo saboda haka shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ba shi damar yace to aje a aske ka aka aje aske amma kuma me sai da biya fidiya sai aka ce to yaje fidiya kenan kaga in tin kaga ya saba to in ka saba shari'a to sai ka sai ka bada fidiya saboda shi ma kaga larurar ne larurar ciwon abin ya kai matsala to shi sai aka bashi wannan dama in ba haka ba da ba zai ba dole sai in ya gama aikin ibadarsa na aikin haji ko umra ko wala yugaddi ra'sahu fil ihram haka kuma idan mutun yayi harami ba a rufe kai ko kan ci aka zo ba za ka rufe kan ba ka rufe ko ina ma banda kai haka ko kuma ana rana ka ɗauko wani ina ka rufe kai duk ba a rufiya mai harami bai rufewa wala ya haliƙuhu illa min darurati haka kuma mai harami bai aske kansa sai larura ta kama game da muka muku bayanin wannan hadisi sa a zabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ya faru matsala ta kai matsala sai manzo Allah ya bada mu ne to aske amma kuma sai da aka biya haka kuma mutum ba zai aske a tafas shi ne irin su gashin wannan gashin baki mutum bari ya ce to kana cin ake harin ka aske gashin baki to duk ba a yi wala yi kaɗi ra'asuhu kenan saboda haka duk wani abu da yake cikin ɗan adam gashin hambata ne gashin baki ne duka mutum ba zai kankare ba sai an gama aikin haishi sun ma yabta dibi siya masalasati ayyami au ida'ami sittati masakini muddaini likulli miskinin bi muddin nabi sallallahu alaihi wasallama au yanzu ka bishatin yazbawa haisu sha'a minal biladi in kwa mutum ya yi haka daga cin waɗannan abubuwa a kan rashin sani mutum gashin baki ya zo sai aski ko aski gashin hamada ko kuma ya kashe aski ya aski kansa ko ya zama yana kashe kwarkwata to dai idan mutum ya yi haka to sai sai fidiya yaya fidiya shine ce sun ma yaftadi bi siyami salasati ayyami shine sai mutum ya fanshi kansa mana yi fidiya ko ya azumin kwana uku kun gane kenan fidiyar da mutum zai wannan laifi da kai kankararsa shine kai azumin kwana uku au ida amis tati masaki ko kuma mutum ya ciyar da miskini guda shidda ya zaka ciyar da su muddaini kowane miskini muddubi zaka bashi likulli miskini likulli miskini bi muddin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ma'ana irin muddun na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muddu ma'ana kama a ce fala biyu kowane miskini fala biyu zaka yi masa kenan sai ka nemo su a yi musu falan rana a yi ta dare koyo in kayi musu da dare fala guda gobe kuma ka sake musu fala guda saboda haka shine muddaini bu muddin nabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma idan ciyarwa bata samu baka da kudin ciyarwar aw yansuku bi shatin yazbahuha to yanzu mutum sai je nemi dabba akuya ko tinkiya sai yanka haisu sha'a minal bilad a ko ina sai yanka saboda haka kenan kun ga kafara uku ce idan mutum yayi waɗannan abubuwa mutum ya aske kansa saboda kwarkwata ko ya kashe wata dabba daga cikin dabbobi da aka hana shi ƙanana ko manya ina ba ta fahimta saboda haka kenan sai ya azumin kwana uku ko ciyar da miskini guda shidda kowane miskini yana da mudu biyu ko kuma mutum ya yanka dabba shine akuya ko tinkiya wa talbasul mar'atu khuffaini wa siyaba fil ihramiha to yanzu mun shi namiji komai zai tube wannan haramin kawai sune zaka dinga yawo da shi ina ba ta fahimta an ce ba mutum bai sa bai sa kilot bai sa slip bai sa komi barantana kuma ka dau hula ko hana sallah ma ka sa wajen kare mata rana duk ba yi to ita kuma mace yaya take wa talbasul mar'atu khuffaini wa siyabin fi ihramiya amma ita shari'a ta ba mace za ta sanya huffi ne huffi shine wannan takalmi mai kama da safa kamar sosai kenan mace tana iya sa sosai amma namiji bai iya sa sosai mace tana iya sa hufi amma namiji bai sa hufi wasiya mace kuma zata sa kayanta na zaman gida a wajen harami dama da kayanta take bata yin namiji ita mace bata tubewa a maza su ne suke tubewa sa harami amma mace ita tana harami da kayanta na gida fi ihrami a wajen haraminta kenan ta sa komi da hijabi daidai watashtanibu ma siwa zalika amma wanda waɗannan abuwa duk wasu abuwa za ta nisance su mimma yashtanibu hurrajim irin abin da namiji yake nisanta ita amma an ba ta dama za ta sa huffi amma namiji ba zai sa huffi ba kenan shine soseti namiji bai sa ba an ba ta dama ta sa kayan tangira shi kuma namiji ba zai sa ba to saboda haka za ta nisanci dukkan kuma abin da namiji yake nisanta me namiji yake nisanta saboda haka kaga an haramta ma namiji ba zai kusanci iyalinsa ban ana aikin haji to ita ma haka ba za ta kusanci mai gidanta ba sun je tare haka kuma an hana namiji yi farauta ita ma ba za ta yi farauta ba haka an hana namiji ya kashe kananan dabbobi na farauta na wannan ba shi ma ba za ta yi ba haka an hana namiji ilka'id tafassi ma'ana fitar zubar da kazanta gashin jiki gashin mara da sauransu to haka ita ma ba za ta yi ba amma rufe kai to ita mace za ta rufe kai sabanin namiji shi kuma an hana shi ya rufe kai ina ba ta kuma da shi ne cewa tajtanibu ma siwa zalika zata nisanci da abinda ba haka ba mimma yajtanibu ar-rajul daga abinda namiji zai nisanta wa ihramul mar'ati fi wajhiha wa kaffaiha haramin mace shine fuskarta da tafin hannunta shine ita kuma idan ta rufe to ita kuma yanzu ita ma wancan kafara zai samu ta mace idan ta rufe fuskarta to yanzu ta yi laifi kamar namiji ne ya rufe kansa haka mace idan ta sa safar hannu ta sa wannan ya sunan shi nan gam a wajen harami to ta yi laifi to a nan kenan za ta bar fuskarta da tafin hannunta ba za ta sa ba in ta sa kuma ta yi laifi kamar yadda namiji in ya rufa kenan saboda haka haramin da me ake cewa kafara da ta kama namiji to shi ma ya kama ta mace ta rufe fuskarta mana ala misali ta sa niqabi a aikin haji kuna fahimta to yanzu sai ta yi ita ma azumin kwana uku ko ta ciyar miskini guda shidda ko kuma ta yi mi ko ta yanka to kunga abubuwan da ita ma da zai sa mace ta yi in ta rufe fuska ko ta rufe hannunta duka wannan ya halatta a wajen aikin hajji wa ihramur rajuli fi wajhihi wa ra'sihi shi kuma abinda aka saboda haka shi kuma abinda aka hana namiji wajen harami shine ya rufe fuskarsa ko ya rufe kansa saboda ko da daddare ko da rana namiji bai rufe kai bai rufe fuskarsa idan ya yi akan mantuwa ko da sani ko a jahilce to saboda haka shi ma sai ya yi wannan fansan nan wala ya libasin rajulun kufai ne amma namiji bai sa hufi amma kun an halatta ma mace ta sa hufi ko to namiji ba zai sa hufi ba bil ihrami a wajen harami illa Allah ya ji da na alaini fa ya qaqa'uhu ma asfala min ka'abaini saboda haka sai dai fa idan bai samu takalmi fade ba ma'ana bai samu slippers ba da zai saka kuna fahimta kenan a wajen harami ko mutum bai sa ko da takalmi irin sau cikin nan mutum bai sa barantana kuma hufi in kuma mutum ya nemi silifas alamzan da silifas sun kare yan sai mi sai hufin ko kuma sai sau ciki to mi zai yi shi ne ce illa allah ya ji da na aleni sai idan mutum bai samu takalma ba falyaka ta umma asfala min kabeini ma'ana mutum yanzu sai yanke su yanzu sai yanke su ya mera su kamar takalmin wannan kamar sai mera su kamar silifas ne kamar sa sai zama kamar babush yawwa eh sai ka yanke sama tunda ai dama abin yayi sama ne ko huffi tunda yayi sama ne kamar society to sai ka kama sai a yanke a yanke a yanke sai a dida shi kamar kawai sa wannan in ka zo kawai saka za ka yi wuce ba sai an saka wani ba to kun yanzu larura ce ta ba da wannan haka kamar yadda ya zo a cikin hadisi wal ifradu bil hajji afdal indana min at-tamattu'i wa min al-qirani to yanzu kuma za a bayyana mana ai aikin haji kala nawa muka ce kala uku ne ko akwai ifradi akwai kirani akwai tamattu'i to yanzu a cikin sunna wanne ne yafi sai mala ce wal ifradu yin ifradi miye ifradi shine mutum yayi a harama da aikin haji shi kadai da ka zo ne aikin haji kai da kayi harama kayi da wafil kudumu kayi duka waɗannan abubuwa to saboda haka zamana kullum a cikin harami ba kai ba sun warwarewa har sai aikin haji ya gama to yin ifradi shi yafi afdal indana ma'ana shi yafi a wajenmu a wajen musuwa malikiya a malikiya mutum ya je ifradi shi ya fi minar tamattu'i fiye da tamattu'i wal kirani wa minar kirani haka kuma fiye da kirani me ya sanya suka ce ifradi ya fi sai suka kafa hujja da hadisin da ya zo a cikin sahihani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu afrada mana fi hajjatul wada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo aikin hajjil wada hajjin bankwana ifradi yayi haka kuma khulafa'ur rashidin halifofinsa Abubakar Umar Usman Ali sune halifofin manzon Allah sallallahu alaihi su ma duka da suka zo duk ifradi suka yi abubakar a shekara ta biyu da ya zo ifradi ya yi umar da ya zo bayansa shekara ta goma shi ma ifradi ya yi haka usman da ya zo shekara goma sha biyu shi ma ifradi ya yi suka ce da kuma dalilai da ya zo cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi kirani ko tamattu'i sai imam ya ba da amsa ya ce bi hamlihi ala annal murad al'amur ba'ad sahaba bil kiran ma'ana ana ɗaukarsa cewa bayan sahabe sun fice to saura haka tabi'ai su suka abinda suka yi kirani da kuma tamattu'i ko kuma a'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yazo sai ya umarci sauran shi ya ifradi amma ya umarci sauran sahabe wasu suka yi kirani wasu suka yi tamattu'i to saboda haka masahabu malikiya sai suka zaba cewa su ifradi yafi akan kirani yafi kuma akan tamattu kun ji dalilin su kina a masahabu malikiya su sun zabi cewa ifradi yafi domin aikin haji ne aikin haji ne kada minal kirani daga kirani faman karrana auta matta'a min gairi ahalil makkati yanzu duk wanda ya yi kirani mana aikin haji kirani me ya aikin haji kirani shine mutum ya yi niyyar umara ya goya ta da aikin haji ita kuma ifradi mutum ya yi niyyar aikin haji zalla saboda haka ya ce wa man karrana duk wanda ya yi kirani autamata ko yi tamattu'i min gairi ahalin makka daga cikin mutanen makka fa'alai hadayu to siya ba da hadaya ya zuba hahu auyan haru wannan hadayar in abin yankawa ce ya yanka irin su rago tunkiya akuya yanka su ake amma raƙumi soke shi ake to irin sokiya ne a soke biminan sai a soke ko a yanka amina in aukafa hubi arfa idan mutum ya tsaya da shi a arfa wa in lam yuqifa hubi arfa idan mutum bai tsaya da shi a arfa ba falyan harbi makka to yanzu idan ya zo maka sai ya soke dabba shi a makka ko ya yanka ta a makka bil marwaci a can marwa ba da an yadkhula bihi min al-hilli bayan ya shigo da shi ta hil ma'ana in ce hil akwai haram da hil in ce haram inda aka hana dukkan farauta da waye da sauransu shine harami hil kuma wajen harami shine ake cewa hil fa in lam yajid hadayan fa siyamu salasata ayyami fil hajj idan mutum bai samu hadaya ba yayi yayi kirani yayi tamattu'i sai kuma bai samu hadaya da yi ba saboda haka to mi zai sai azumin kwana uku fil hajji a can aikin hajji yani min waqatin yuhrimu ila yawmil arfa daga lokacin da ya harama har zuwa ranar arfa fa in fatahu zalika sama ayyamin minan idan kuma wannan lokacin ya fice mishi sai azumin kwana uku a lokacin da a can mina kwanan mina kwana uku nan da za a sai mutum ya azumin atar wasu ba'atan izaraja bakwai kuma sai ya dawo kenan wanda hadaya ta haukan shi sai bai yi hadaya ba an gane bambancin hadaya da fidiya can fidiya laifi ne mutum ya yi to saboda haka shi ne mutum zai fidiya to sai bai samu wannan abin da zai yi ba to wannan laifi da yi shi ne fidiyar da mutum zai yi aka ce kashi uku ce in ma azumin kwana uku in ma ciyar da miskinai guda nawa shidda in ma kuma mutum ya yanka dabba wannan ita ce ake ce ma fidiya ma'ana idan mutum ya yi laifi a wajen aikin harshe ita kuma hadaya mutumin da ya yi kirani aikin haji kirani ko aikin haji tamattu'i aikin haji ifradi shi babu hadaya amma kirani domin muka ce shi aikin haji ne zalla ni aikin haji ne zalla mutum zai amma kirani shi kuma mutum zai yi ne aikin haji daga ba kuma sai goya umara ina ba ta mafita shi kuma tamattu'i shi kuma mutum zai yi niyyar umara ne in ya gama sai warware daga ba kuma zai sake niyyar aikin hajji kun gane bambancin waɗannan kashe su ko to da wanda ya yi ifradi shi babu hadaya a kansa amma wanda ya yi kirani da tamattu'i to akwai hadaya a kansu to yanzu akwai hadaya a kanka sai lokaci ya kuma sai baka da hadayar shi ne ina so mu warware don kaku hada da wancan yanzu mutumin da yake da hadaya to yanzu kuma sai bai da abin da zai hadaya to ya za a yi shi ne shi kuma sai ya azumin kwana goma a azumin kwana goma nan uku tilas a can makka zai yi su ba sai ka zo gira ba shi ne ce faman lam ya ji da hadayen ba su ya musalasati ayyam bil hajji wanda bai samu hadaya ba yanzu sai aikin hajji ɗin sai ya azumin kwana uku a can aikin hajji ya alimin wakati yuhurin ma'ana an ba shi dama daga lokacin da ya harami har zuwa ranar arfa a wannan tsakanin da samu dama da ya azumin kwana uku idan ya yi azumin kwana uku to bakwai sai ka bari sai in ka dawo gida sai ka yi cika bakwai shi ne can Allah faɗa wasa ba a tuni iza da jatun mai farkon ayar kwaman lam yajid ba siyamu salasati ayyamin fil hajji wasa ba a tuni iza da jatun sai Allah ce ne tilka asharatun kamila an gane shi wannan ka'ida shi ga yadda ake uku ake a can bakon kuma sai in ka dawo gida kai namiji ko mace to yanzu sai baka samu hadaya ba kenan wanda bai samu hadaya ba kenan azumin kwana goma sai fa'in fatahu zalika sama ayyamin mina to sai a wannan tsakanin da kai harami zuwa arfa sai baka samu kai wannan azumin kwana uku ba kuma ga shi ko yanzu ga aikin hajji ya ƙare kuma ƙoƙarin dawa mai gida ku ba shi shafi faɗa mu shafi ina faɗa mu bida to yanzu me ya maka saura yanzu bayan an yi sallah kenan yanzu akwai kwana uku kwana na kwana uku da ake yi amina to yanzu sai kai shine yace fa in fa ta hu zalika samu ayyamin mina to wannan kwana uku da za a yi amina to kai duka kai azumi dan in ka zo gida baka yi su ba to ka saba wa Allah domin Allah ce salasata fi hajjin wa sab'atin isa raja'atu uku a can bakwai a gida to in ka taho gida baka yi su ba yaya ka saba wa Allah ka saba alqur'ani kenan shine sai aka baka dama to a kwana uku nan nan kwana yimina to i kokari kai su shi da karka tafi gida baka yi uku ba wa sab'atan izara sha bakwai kuma idan mutun ya dawo wa sifatu tamattu'i sifar yanda ake yin tamattu'i an yuhrima bil umra kun ji gashi ma kuma shine mutun yayin in yazo sai kai harami da umra sun mai hilla minha bayan ka gama umra sai ka warware kenan shine abin da muka bayani ka je ka yi harami ka zo ka yi dawafi dawaful qudumi ka yi safa da marwa ka je ka yi aski sai ka warware haraminka sai ka tattara ka dade ka aje sai ka sa kayanka kuma sai ka zama dan gari kai ma kawai sai ka ji yawo a cikin garin makka yan sai mi sun mai hilla minha fi ashrul hajji a cikin watannin aikin hajji sun mai hajju min amihi kabla rujuihi ila ufkihi yanzu kuma sai lokacin aikin haji yaushe ne yake farawa shi ne daga takwas ga wata shi na kima ranar tarwiya a lokacin gaba kiɗa da alhazai sai a sake harami sai a fita a tafi mina to kai ma a wannan lokacin kuma sai kai harami kai to alal misali dama mutum ya je da wuri shine sai ka yi umaranka sai ka warware sai ka ci gaba da harkokinka sai ranar lokacin aikin haji sai ka zo ka yi aikin haji to wannan shine ake cewa tamattu shi kuma ibrahim kudin lokacin da ka je to haramun za ka yi ba za ka warware ba sai a yi aikin haji shi ne sun mai hujjo min amihi ƙablar rujoyi ila ofkihi sai mutum ya yi aikin hajji a wannan shekara kafin ya dawo garinsu au ila misal ofkihi bilbu'udi ko kuma kafin mutum ya dawo zuwa daidai garinsu wajen nisa wali haza an yi hurima min makka in kana biya to saboda haka a nan idan mutum yana garin makka to sai ya harami in yana makka wala yuhrimu minha man arada an ya'tamira hatta yakhruja ila al-hill amma ba ba zai harami wala yuhrimu minha ba za yi harami daga garin makka ba man arada an ya'tamira mutumin da yake so yayi umara hatta yakhruja ila al-hill har sai ya bar makka ya fita daga harami ya je can inda ba harami ba hal yayi harami to sai sake dawowa saboda haka in aikin haji ne to ya halatta daga cikin garin maka mutum zai yi harami amma in umara ce to sai mutum ya bar garin maka ya fita ya je hin inda ba harami ba sai ya harami sai ya niyya kuma sai ya dawo an je da tamattu yake to saboda haka idan mutum ya yi tamattu'i to saboda haka sai ya hadaya wasifatul kirani yanzu kuma siffar yadda ake yin kirani aikin haji kirani kenan mai zumun shi tamattu'i to kuma ga kirani an yuhrima bi hajjatin wa umran ma'an shine mutun yayi harami da aikin haji da umra tare su kuma tare ake hada su kun ga bambanci ko shi ta ifradi niyyar aikin haji shi kadai tamattu'i shi kuma mutun yayi haramin umara in ya gama umararsa sai ya warware ya shiga harkokinsa lokacin aikin haji sai yi har aikin haji shi kuma kirani an yi hurima bi hajjatin wa umaratin ma'an shi kuma mutum ya yi niyyar aikin haji da umara a tare a tattare wa yabda bil umrati fi niyyati to amma idan yazo sai fara umra a niyyar samana sai fara yin umra a wajen niyya wa iza ardafa alhajj ala alumrata qabla an yatufa wa yarka fa huwa qarin in kuma mutun ya goye aikin haji akan umra da yazo yayi umra sai yazo yayi niyyar umra sai goye aikin haji akan to shi ma malamai suka ce to shi ma wanda ya zama kirani shine qabla an yatufa amma kafin ka yi dawafi da kai niyyar umra kadai sai da ka zo kafin dawafi sai ka canza niyyar to nayi ma to mi zai kyau haka nan gara in zauna cikin harami na yi kaza kaza yanzu sai ka canza niyya kafin ka yi harami sai ka canza niyya to saboda haka sai ka kuna fahimta yanzu sai ka sake niyya yanzu sai ka hada aikin haji da umara kai niyyar aikin haji da umara a tare to saboda haka har yanzu sunan ka me kirani ina fata an fahimta shine ce wayar ka ga kafin mutum ya yi dawafi kafin mutum ya yi raka a guda biyu ta nafila da ake a makamin ibrahim sai mutum ya canza sai goya niyyar aikin hajji to saboda haka shi ma ya zama ƙari sai zama mai kirani walaisa ala ahali makka ta hadayin fitta matun wala kirani amma mutanen makka mazauna garin makka na dindindin to su idan mutum ya yi tamattu'i ko ya yi kirani to babu hadaya tare da su a'a baki waɗanda suka je waɗanda ba 'yan maka ba shine sai kai tamattu'i ko kai kirari to shine hadaya take a kanka ina fata fahimta 'yan garin maka wanda su kuma suka yi niyya a cikin mazamna to su ba su yi koda su yi tamattu'i ko kirari to babu hadaya a kansu kenan kun ga su wannan hukuncin na azumin kwana uku idan mutum bai samu hadaya ba bakwai kuma sai ya dawo saboda haka kenan wannan hukuncin babu shi ina ba ta fahimta saboda haka wannan hukuncin an sauke su basu da shi amma waɗanda suke baki su ne suka yi wa man halla min umratihi qabla ashhuril hajj summa hajja min amihi falaysa bi mutamatti wa man halla min umratihi wanda ya warware daga umrarsa qabla ashhuril hajj kafin watannin aikin hajji sun mahajja min amini sa'annan kuma da lokacin aikin hajji yayi sai ya zo aikin hajji falaisa bi matamatti'in to wannan ba mai tamattu'i bane ba ba sa shi layin masu tamattu'i tun da daman shi niyyar ai umara ya zo yayi kayansa to kuma yana niyyar tafiyarsa ko harkar shi sai daga baya wani abu ya rike shi yanzu kuma sai lokacin aikin hajji yayi sai ya niyyar aikin hajji to ba a ce mishi tamattu wa man asaba saidan fa alaihi jaza'u muslima qatala minan na'am yahkumu bihi zawa adlin min fuqaha'il muslimina to ai mun karanta can baya an hana mutumin da ya harami ya yi farauta ko ba ka ba to yanzu sai mutum sai ya farauta sai manta ya yi farauta shi ne ce wa mana asaba da wanda ya yi farauta a cikin aikin hajji fa alaihi jaza'u muslima qatala minan na'am to yanzu sai ya biya sakamakon abin da ya kashe na daga wannan dabbobi ma'ana shine sai ya yi fidiya sai ya yi fansa to wannan abun shi da da kanshi zai yi hukuncin a akwai yanke mishi za a yi shi ne malaka ya hakun bihi zawa adilin minan fukaha musulmina mana ɗaya daga cikin malaman musulmai fukaha waɗanda suka san fikihu to su ne za su yanke mishi hukuncin shi a wajen malamai su ne za a to malar hukuncin wani ya yi kaza ya yi hukuncin kaza laifi kaza yi ya kashe ko wata barewa ko ya kashe wata habijiya ko ya kashe wani zomo kuna fahimta wanda duk an hana mai harin ne to sai ya haka to yanzu ba shi da kai zai yanke ma hukuncinsa ba a sai a kai shi wajen mai ma yawwa malamai su za su yanke mishi hukunci sai a ce to me yanzu a ce a barewa ce ya kashe to yanzu a ce to a cikin dabbobin gida ba yake daidai da barewa sai a ce akuya ko yawwa to sai a ce zai ce nemo akuya sai zo yanka kambacin ta kenan yi figiya ira ba ta fahimta to haka za a yi mishi wannan hukuncin abin da ya kashe to daidai wannan hukuncin za a yi masa in ya ɗauko zomo sai a ga to wata dabba take daidai da shi in babu sai a yi mishi hukuncin sai kudin sai a yi kimar wannan dabba sai biya wa mahalluhu minan to kuma inda mutum zai yanka wannan fansa wannan fidiya shine a can mina za a yanka in wa kafa bihi bi arfa idan ya tsaya da shi a arfa wa illa idan mutum bai zo da shi arfa ba so sai da ya zo makka fa makkatu to yanzu a makka zai yanka wa yadkhulu bihi min al-hill kuma zai shiga da shi ta hil mana ta inda ba harami ba zai shiga da shi walahu an ya tara zalika au kafarata ta'amal masaki an yanzura ila qimati saydi ta'aman fa yatasaddaqu bihi aw adl zalika siyaman an yasuma an kulli muddin yawman wal kasr al muddi yawman kamilan walahu an ikhtara zalika to a wajen yin bidiyan nan shari'a ta ba mutum dama ya zaba in ma kafarata amil masakin in ma mutum yayi kafara ciyar da miskinai an yanzura ila qimati sayd mana a kalli kimar wannan farauta da yi kamar yanzu wannan da ya tambaya ta to zomo ne ya kashe to sai a diba kimar zomo in an diba kimar sai a mishi kuɗi to saboda haka sai a zo a ciyar da miskinai shi ne ɗa'aman ya tasansi a sai abinci a yi sadaka da shi shi ne ce ɗa'aman ya tasaddaku bi sai a ce to kawo kuɗi kaza in ya bada sai a siyo abinci sai a yi sadaka da shi au adala zalika siyaman ko kuma a daidaita abe da kuɗi to yanzu a gwargwada ta to yanzu ya kashe zomo to yanzu azumin nan kwana nawa ya kamata yi kuna fahimta shi ne sai a ɗora mashi azumi to tun da baka da kuɗi to yanzu azumi za ka yi yauwa shi ne an yasu ma an kullum muddin yauman wali kasari sai a ce to alal misali yanzu zomo ya kashe to ƙimar zomo ta kai riyal kamar dubu sai a ce to ka kuɗi riyal dubu ce a bai da riyal dubu to yanzu azumi zai yi to ya za a kimasta mashi azumi to yanzu sai a ce yanzu riyal dubu abincin da za ta siya mudu no za ta siya kuna fahimta sai a ce to riyal dubu ta siya mudu goma ko mudu biyar kuna fahimta a ta siya mudu biyar da rabi na abinci kima ne ba wani wani ba kiyastawa za a yi to kuma shi bai da kudin yanzu tun da bai da kudin yanzu kimar abin da ya kashe shi ne za a ma kudi to an mashi kudi zai kai riyal dubu to ka riyal dubu sai ce bai da riyal dubu to shi kenan sai ya sha banza a to yanzu a ce to yanzu riyal dubu abinci mudu nawa za ta siya sai a ce to za ta siya abinci mudu biyar da rabi ina ba ta fahimta to yanzu ya ce to ka yi azumin kwana shidda sai a ce azumin kwana shidda ba mudu biyar da rabi ne ba to wannan rabin to sai a cika mushi sai ya zama kwana daya ai tunda ba a rabin azumi ko yawwa to sai a cika sai a ce kwana shidda shine yace an kulli yawmin wali kasri muddin yawmin kamilan to shine nake son fassara muku nan kasara innan wannan shine rabi tattun da rabi ai ba azumin rabi shi ne kasar ina ba kuma da shi ne ce yoman kamila sai a cika mishi a ce to kwana shidda zakai ba zai ce ba azumin kwana biyar da rabi za a kwana shidda ba domin ba rabin azumi shi ne kasar kun ga kasar ko yawwa shi ne ce wali kasri muddin yoman kamila umar kun gani to shi ne don ka ku tambayi wannan kwazon su yaki nufi da kasar inna ba kasara ba ce ba ta da wasani ba eh ana din kasara kamar rara rest na'am eh a shi wannan in yazo gida ma sai yi shi ba wal umratu sunnatun umra sunna ce muakkadatun mai karfi maratan fil umri ita ma ana yin ta sau daya a cikin rayuwar mutum kamar yadda idan mutum ya aikin haji sau daya ya sauke farali yanzu duk wanda zaka dinga zuwa kana zuwa to yanzu kuma ya zama nafila ne to haka umara ma ita ma sau daya in ka yi ta to ka sauke sauran kuma da zaka so ita ma ta zama nafila wa yustahabbu limanin sarafa min makkata min hajjin aw umratin an yaqula ayyuna taibuna abiduna lirabbina hamidun sadaqallahu wa'ada wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahada to sabraka wa yustahab ana so limanin sarafa min al-makka min al-hajji awul umra game da mutumin da ya zo makka ya yi aikin haji ko ya yi umra ko kuma ya yi dukafi duk wanda ya je aikin haji umra ka je ko kuma aikin haji ka je kadai a'a ko kuma duka biyu ka je ka yi aikin haji da umran idan ka dawo gida to ga abin da zai ci ayubuna ta'ibuna عابدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده wannan ita ce addu'ar da mutum ya dawo gida sai yi ta mana ayyuna ga mu Allah subhanahu ya dawo da mu lafiya mun je lafiya mun dawo lafiya ayin aikin ibada lafiya muna fatan Allah karba mana ta ibuna mun dawo muna masu tuba zuwa babban gishi mana an je gurin karɓar tuban ne kuma an je an tuba ga Allah subhanahu ta'ala an ta istighfari an ta roƙo an yi addu'o'i shine ta'ibuna mun tuba zuwa ga ubangiji abiduna li rabbina kuma mun bauta ubangiji mana muna bautar ubangijinmu da muka je ba yi wasa ba ba gurin wasa bane ba hamiduna kuma mun yi ta hamdala godiya ga Allah subhanahu wataala Allah da ya ba mu ikon zuwa wannan guri kuma Allah ya ba waɗanda ba su je ba su ma su je kuma har da mu Allah ne mai damu sadakallahu wa'ada Allah ya gaskata alkawalinsa wa nasara abda Allah kuma ya tambaki ya taimaki bawansa ya bashi nasara wa hazamal ahzaba wahada kuma Allah subhanahu wataala ya karya kungiyoyin an adawa gabaki da shi kare to wannan ita ce addu'ar da idan mutum ya dawo daga aikin haji bayan an baro makka to saboda haka sai mutum ya waɗannan addu'a da ake yi ita ce addu'ar dawowa daga aikin haji eh tajid masha Allah to Allah karba bada kuma Allah kai mu Allah sanya da mu za a yi muwa mai ta waɗannan to mun zo nan muka zo ƙarshen wannan babi na aikin haji ina ji lokaci yayi ko kaya ya tsinke a gindin kaba da fata abin karta daidai Allah tara mu cikin lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana bukatocin mu na alheri Allah biya mana su Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata fa subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh